الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 20 ne yau sha hudu ga watan zulkaida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1444 wadda ta daidai da uku ga watan shida miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziyyah fi fiqh malikiya littafi ne wallafar professor Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullah wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul izziya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine ainihin wato zama na 126 ma'ana darasinmu na 126 kenan a darasin da ya gabata mun tattauna game da haramcin riba inda malam ya ce riba ta kasu kashi biyu akwai ribar jinkiri akwai ribar ƙari akwai ribar ƙari akwai ribar jinkiri idan za a yi canji ko musanye tsakanin zinare da zinare ko azurfa da azurfa to shi a ribar ƙari baya halatta a zinare da zinare ko dukkan abin da yake jinsi iri ɗaya ne to in an zo yin musanyansa ko canji to baya halatta wani ya fi wani yawa idan wani ya fi wani yawa an samu ribar ƙari ko kuma ainihin wato ribar jinkiri ita kuma idan abin ya zamto ko da ba jinsi ɗaya ba ne yana halatta a samu a tafadul wani ya fi wani yawa sai dai baya halatta a samu jinkiri misali kenan abu biyu ne a cikin karatun da muka yi akwai abu idan jinsi ɗaya ne idan jinsi ɗaya ne ake so a yi musanye to akwai sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zamto abin daidai wa daida wani bai fi wani yawa ba sharaɗi na biyu ya zamto kuma hannu da hannu to idan aka samu ɗaya ya fi ɗaya yawa to ribar fifiko ta shigo ciki sannan akwai ribar jinkiri ita kuma idan ya zamto abun ya saba ba jinsi ɗaya ba ne ake so a yi musanye misali tsakanin naira da dala ko tsakanin dala da riyal ake so a canza to a nan babu laifi don wani ya fi wani yawa sharaɗi ɗaya ake bukata a nan shine ya zamto an yi hannu da hannu za ka tafi saudiya yanzu kana bukatar riyal kana da dola a hannunka ko kana da naira to babu laifi ka ba da ainihin wato naira kusan 200 na ganin riyal yanzu aka ce ko ka ba 220 sai ka ba da wato din riyal daya 220 kaga sai ka ba da naira daya biyu uku hudu har naira 220 sannan a baka riyal guda daya kaga akwai fifiko domin ka ba da guda daya an tara maka wato ka tara yayi domin kudinka ya zama yayi kenan sai ka tattara naira 220 a baka riyal guda daya to yanzu wannan fifikon da aka samu a ita kuma dala kaga sai ka bada dala 700 da nawa 740 sannan naira 740 sannan a baka dola guda daya to wannan fifikon da aka samu babu laifi a cikinsa domin jinsin kuɗin ba iri ɗaya ba ne wannan naira ce wannan dala wannan riyal ne wannan wannan dala yanzu abin da ake bukata a irin wannan sharaɗi ɗaya sharaɗin shine ya zamto hannu da hannu dan wani ya fi wani yawa wannan babu babu matsala amma abin da ake so shine ya zamto hannu da hannu kenan a wancan na farkon da muka ambata idan wani ya fi wani yawa tsakanin abin da yake jinsi iri ɗaya ne riba ta shigo ciki sannan kaga wancan karan na wancan wato a misalin na farko ribar kala biyu duk tana iya shigowa ciki ana iya samun ribar ƙari ana iya samun ribar jinkiri duk a wancan jinsin cinikin na farko da muka ambata idan ya zamto zinare da zinare ne ko naira da naira ake so a yi musanyi ko a canza to a nan kamar yadda muka faɗa sharaɗi biyu ne ya zamto naira ba tafi naira ba an baka naira dubu tsohuwa ka bada naira dubu sabuwa babu wani fifiko to anan idan aka ka bada naira dubu daya da daya sabuwa wato tsohuwa sannan aka baka dubu daya sabuwa an samu riba wacce an samu ribar fifiko idan kuma ya zamto ka bada tsohuwar dubu an baka sabuwar dubu yayi daidai anan kuma ana iya samun ribar jinkiri da ka ɗauki dubu ɗaya tsohuwa ka bayar sai aka ce sai an jima sai a baka sabuwar dubu ɗaya an samu ribar jinkiri ta shigo kaga kenan a wancan na farkon ribar kala biyu tana iya shiga amma a wannan sinfin na biyu riba ɗaya ce take iya shiga fifikon ba matsala amma jinkirin shine matsala wannan shine abin da muka yi ta ƙoƙarin karantawa a darasin da ya gabata Uh, inda malam yake cewa wasu malaman sun takaita akan cewa jinsin abubuwan nan guda biyar su kaɗai ne riba take shiga cikinsu alburru uh, abunan al-zahabu bil-zahab alwariku bil-warik alburru bil-burr ash-sha'ir bil-sha'ir at-tamru bil-tamr al-milhu bil-milh wasu sun ce wa'annan jinsin abubuwa guda biyar to su ne ainihin wato aka riba take shiga cikinsu wasu malaman suka ce a'a dukkan abin da yake da ma'ana irin tasu yake da illa irin tasu to yana iya daukan hukunci irin nasu ko da baya cikin jinsin su to wannan kusan shine dai abin da muka yi ta kokarin tattaunawa da kuma haramcin ita ribar gaba daya a alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haramcin riba sannan Allah madaukakin sarki shi ma a cikin alkur'ani ya faɗi haramcin riba wa ahallallahu albai'a wa harrama riba to za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa qala ibn abdul bar haka ne ko qala al muallif rahimahullah yace qala ibn abdul bar annamari ibn abdul bar babban malamin nan annamari rahimahullah yana cewa arriba inda jama'atul ulama fi sinfil wahidi yadkhuluhu min jihatayn ita riba a wajen jama'ar malamai ma'ana riba a wajen malamai fil wahidi in dai abin jinsi ɗaya ne ko sinfi ɗaya ne ko kala ɗaya ne ya dukuluhu to riba tana shiga cikin wannan abin min jihatai ne ta fuskoki guda biyu wa kuma su ne annasa wa tafadul bayanin dai da na gama ikira idan abin jinsi ɗaya ne tsakanin wanda za a musanya da wanda za a musanya jinsi ɗaya ne to riba tana shiga cikin irin wannan canjin ko musanyan ta fuskoki guda biyu ana iya samun jinkiri ana iya samun riba ta shigo ta ainihin wato ƙari fala yajuzu shay'un min al-anwa'i sittati bai halatta wani abu daga cikin nau'o'in abubuwa guda shida da aka ambata bi mithlihi ay musanyan su da irin su illa yadan biyadin sai hannu da hannu mithlan bi mithlin kwatankwaci da kwatankwaci idan za a yi musanya tsakanin zinare da zinare to ya zamto an yi shi hannu da hannu kuma daidai wa daida kilogram ɗin wannan zinaren ɗan najeriya daidai da kilogram ɗin zinare ɗan saudiya in za a yi musanya haka zai zama idan wannan kilogram goma ne to wancan ma ya zama kilogram goma ɗaya kenan sannan kuma kana ba da naka a baka wancan to wannan an kauce kowace irin fuska da riba za ta iya shigowa ciki alama nassa alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta fa idza ikhtalafa al-jinsu amma idan jinsi ya saba wannan zinare ne wannan azurfa ce wannan shinkafa ce wannan alkama ce wannan dabino ne wannan gishiri ne kaga jinsi ya saba jaza fihi tafadulu to a irin wannan yanayin fifiko yana halatta a ciki lalle kudin dabino ya fi daraja fiye da kudin gishiri babu laifi ka ba da dabino kwano daya a baka gishiri kwano biyu babu komai ina fata an gane wannan saboda jinsin ba iri ɗaya bane da haka dan wani ya fi wani yawa babu laifi walam yajuz fihi nasa anan abinda baya halatta shine jinkiri da ka ba da kwano ɗaya da bino sai aka ce to sai an jima za a ba kwano biyu na gishiri to wannan sai an jima ɗin shi ake kira ribar jinkiri wannan riba ta shigo ciki wa qasu alaiha ma ashbahaha wa ma kana fi ma'anaha malamai sun yi ma'auni sun yi kiyasi akan dukkan abin da ya kamanceceniya da waɗannan abubuwan ko abin da yake shiga irin ma'anarsu duk abin da zai iya shiga cikin ma'anar zinare da azurfa yanzu kaga zinare da azurfa kaga naira tana ciki tana da irin ma'anarta kaga dala tana ciki kaga pound sterling yana ciki kaga euro yana ciki kaga ainihin wato naira taka tana ciki kaga saifa tana ciki domin duk suna aukar ma'anar azhab wal fidda to kaga su ma baya halatta a samu fifiko a cikin su idan jinsin iri ɗaya ne amma in jinsin ya saba babu laifi wani ya wani yawa sai dai kar a samu jinkiri ka koma cikin at-tamhid littafi ne na ibnu abdul bar mujalladi na sha biyu shafi na hamsin da ɗaya alhikimatu min taharimihi to sai kuma hikimar haramta riba me yasa musulunci ya kalli riba ya ga cewa mu'amala ce da ya wajaba ya haramta ta ga al'umma min alhikimati fi taharimil islami lirriba na daga cikin tarin hikimomin da ta sa musulunci ya haramta riba ma ya ga wasu daga ciki kamar yadda za su zo na farko in idamu taqabuli bainal juhud wa thamarati fi riba akwai rashin at-taqabulu wato daidaito bainal juhudi tsakanin wahala wa thamara da amfani fi riba a mu'amalar riba in an zo mu'amalar riba za ga kura ne da shan bugu kura ke shan bugu kato yana kwace kuɗi wannan yana daga ciki ma'ana za ga ga wani yana wahala wani kuma yana wato yana za zuke amfanin da haka kamata yi in za a yi kasuwanci a ce wannan zai amfana wannan zai amfana wannan zai wahala wannan zai wahala amma ya zamto a cikin riba an fahimci an ka kalli mu'amalar riba akwai in idamu taqabuli rashin samun daidaito bainal juhudi a wahala wa samara da amfani fin riba inda a cikin riba ne ya kamata a kasuwanci a samu aljuhud an samu attaqabul fil juhud attaqabul fil thamara wahalar yanda kai ka sha dan uwan mu'amala ka ya sha yanda zaka samu amfanin shi ma zai samu wannan shine kasuwanci amma a cikin riban ka kalle ta ɗaya ke shan wahala ɗayan kuma yana zuƙi amfanin li'anna da'inal murabi domin mai ba da bashi da ruwa la ya buzulu juhudan baya shan wata wahala ba wani ainihin wato wahala da yake sha wala yuqaddimu amalan babu wani aiki da yake gabatarwa wala ya tahammalu khasaratan baya daukan wata hasara fi ma hasala alaihi cikin abin da zai iya faruwa akan samin kasabin na wannan wato neman wa ma ya tamallakuhu ko kuma cikin abin da zai iya mallaka min ribihin na riba shi baya hasara banki ne sun dauki kuɗi sun baka kai ka sha wahala ka je ka buga can ka bugo nan ka yi nan baka Kano baka Abuja baka Onasha baka kaza baka kaza sannan duk wani riski kai ya shafa ba abin da ya shafe su kuma a ƙarƙashin wannan bashi ko rance da aka baka ana nan an ɗora ma riba ko ka ci riba ko baka ci ba ko ka juya kuɗin ko baka juya ba an kwace kuɗin an sace su gobara ta cinye su wannan kai ta shafa kaji ɗaya daga cikin illolin riba ko na biyu inhiyaru iqtisadil mujtama akwai wato karyewar tattalin arzikin jama'a bi sababi talakku'id da'ini ta dalilin wato matsala ko feluwa da ake samu daga adda'in anil amal shi fa mai bada bashi ba wani aiki da zai wajen ya ga cewa an samu riba a kudin ba wani aishi da zai shine adda'in talakku'id da'in daƙilewar shi mai ba da bashi anil amali daga ƙin yin aiki wa ikhladihi da kuma dawwamarsa ilar rahati zuwa ga samun hutu yana cikin ofis ɗinsa AC yana buga shi baya wata sana'a kawai shi aikinsa ba da bashi da ruwa yana cikin AC ya sha lemo ya ci cincin ya yi kaza ya yi kaza kai kuma ka sha gumi ka sha wahala ka ci garin kwaki ka kwana a tasha duk wannan kai ta shafa ba abin da ya shafe shi an gane ko saboda haka shi kawai abin da yake dawwama a cikin hutu yake da haka shi gani yake yanzu duk wanda yake irin wannan za ga wahala ce ce zai wani jujjuya kuɗi tun daga wayanda suke karɓa ya ɗora musu wani abu na riba da haka shi ba sai ya sha wahala ba wal kasli ga kuma lalaci baya komai an gane ko kamar irin wannan masu bitcoin ɗin ya dai kawai mutum ya sa akwatin talabijin a gabansa kawai da kofin kofi a kusa da shi kawai yana ta sha ya kalli ya hau ya sauka ya hau ya sauka aikinsa kenan kawai ɗama'an firibihil fa'ida sai kuma tsabagen kwaɗayin samun riba da fa'ida wal iskali alal madin da kuma ƙara nauyi akan wanda aka ba bashi a ce tofan lokaci biyaye baka biya ba to interest zai ƙaru shine al iskali kaga baka gama biya ba maimakon a tausaya ma abin ya ci tira lokacin biya yayi baka iya biya ba me kake bukata rangwame to ba rangwame zaka samu ba a harkar riba ƙara ma zai idan misali ya baka dubu goma ya ce zaka bashi dubu goma sha biyu nan da karshen wata karshen wata inda zaka zo ka ce wallahi an samu matsala ciya zai to gaskiya in kana so in ƙara ma wa'adi to sai dai in ka yadda yanzu kuɗin ya koma dubu sha biyar in ko ba haka ba ni sai ka nemo min kuɗi na kai kuma ka gudun kar hankali ya tashi ko kada ɗan kuɗin da ke hannun ka ya karɓe to shikenan sai ka ce ka yarda shi yasa sai ga wani lokaci in ka duba a bankuna sai ga asalin bashin da ake bin mutum interest ya ma fi shi yawa saboda kullun haihuwa yake kullun karuwa yake kullun karuwa yake ba a rangwantawa almadin wato wanda aka bawa bashi biltizamatir ribawiyya da wasu ainihin wato abubuwa da aka tilasta wa mutum ya yadda da su ya kuma karɓe su irin na riba shi ne daga ciki shi ne duk lokacin da lokacin biya ya baka biya ba to kawai kuɗi zai dinga hawa ne kuɗi zai dinga ƙaruwa ne kawai an fahimci wannan mako wannan na daga cikin wato ta nan ake samun wato domin ɗaya ne yake ƙoƙarin juya kuɗin ya hauhawa ɗaya shi kuma kawai ƙoƙarin ya ci kuma an samu ko ba a samu ba shi a ci yake kaga dole tattalin arzikin mutane ya dinga karewa mutum ka ba shi aron kuɗi da zai je ya juya ya kasuwanci ribar da aka samu kamata in taimake keniya ne ko abin nan kamar yadda za mu karanta a can gaba shine ka ba mutum rancen kuɗi ya juya in ka ko kuma ka ba shi kuɗi ya juya in ya juya ribar da aka samu ko raba to amma shi a abin da ya shafi mu'amalar riba babu wannan babu taimako ba tausayi a harkar riba duk yadda za ka yi shi yasa za ka ga duk wanda ya shiga harkar to za ka ga ya zama collapse tattalin arzikinsa ya rushe saboda ga shi al'adda'in mai ba da bashi ba tausayi a tattare da shi kawai shi ƙarin abin da kuɗinsa ya dinga haɓaka shi ya sani shi kuma almadin ga shi kuma yana ta samun koma baya yana samun koma baya ƙarshe sai ga bashi ya kare a kansa kuma sannan kaga an samu inhiyaru iqtisadil mujtama na uku akwai inhiyaru akhlaqil mujtama akwai lalacewa da rugujewa da taɓarɓarewar ɗabi'u da halayen al'umma halayen mutane bi sababin idamit ta'awun saboda rashin samun taimakekeniya baina afradihi tsakanin ɗaiɗaiku na wannan al'umma ɗin mimma yu'addi hatiman wanda wannan dole zai bayo ila tafassukil mujtama zuwa ga lalacewar society al'umma wa shuyu'il ananiya da kuma yaduwar san kai wal athara da san wato da san wato fifiko wato al athara fifita kanka akan bukatar wani fihi a cikin irin wannan mu'amala din badala tadhiya a madadin sadaukarwa wal mahabba da soyayya wal ithar da fifitawa kaga akasin wannan shi ke faruwa a cikin riba an gane ko da aka sai ga al'adar mutane duk ɗabi'un mutane sun lalace ba taimako kawai duk wanda ka zo ka ce kaza sai ce to nawa za ka dinga bayarwa alhaji da Allah so nake a taimaka wallahi jari nake so abin sai ce to nawa in an baka nawa za ka dade shi an gane ko to wannan sai zamto babu taimakekeniya kowa kansa yake so kowa kansa ya sani to duk al'ummar da ta zamanto ba taimakekeniya kowa bukatar kansa ce a gabansa fiye da ta dan uwansa dole ta sha a sha wahala yanzu dubu matsalar da ta faru take faruwa yanzu halin da ake ciki na mai kaga abin da ya faru man yana nan a damfara da tsohon farashi kawai aka jira ana cewa an janye subsidy shikenan kawai kowa sai ya juya litarsa kawai mai da ita can ka sha wahala ba abin da ya shafi ya dame shi kaya ya tashi ko ya tsada ko ya kaza ya kaza shi dai ba yana kirgari ba kudi ya ga ya samu ba shikenan to wannan ananiya din ita ce duk al'ummar da wannan ananiya selfishness kenan kowa ya mutu inda shi zai rayu ba abin da zai shafi ya shafe shi da kowa don ya shiga wahala matukar shi ya samu kudi to irin wannan mugun tunanin aka kimsa mutanen Najeriya harkokin sufuri harkokin abinci kowane irin harka wanda akwai inda akwai wato akwai at-tadhiya wal mahabba wal ithar to za ka ga koda za a dan dora wani abu sai a dan kara yanda mutane ba za su wahala ba tunda in ka sayar a tsohon farashi ma ka ci riba to kuma ga wata dama ta samu sai ka dan kara wani adadi da ba za a tagayyara ba alaba shi in ka siyo mai tsadar da wancan farashin kaga shi kai ma sai ka kara shi da wancan farashin misali to amma kowa so yake wata dama ta zo ya nuna shi wato ya nuna cewa dama ta zo hannunsa ka duba da yadda ake karantarwa ka duba yadda ake wa'azantar da mutane amma wallahi sai wanda Allah ya tsare duk wanda dama ta shigo hannunsa zaka ga karatun da ake kwata-kwata baya shiga kansa to wannan shine daga cikin illolin da ainihin wato hikimar da ta sa musulunci ga kai wannan mu'amala ta riba babu taimako ko nasisin kwabo a cikin mu'amalar riba na hudu inkisamul mujtamai ila tabaqatayn za a waye gari ta hanyar riba din nan to society zai kasu gida biyu ta hanyar mu'amala da riba inqisamul mujtama to society al'umma za ta dare ila tabaqatayn ta koma zuwa ga dabakoki guda biyu mutanazi'ain kuma ɗabaƙoƙin nan guda biyu masu ja'inja masu ja'inja da fada da juna ɗabaƙatul mustaqillina za a samu ɗabaƙar masu shan jini masu son inflation masu son abubuwa su tsada dama yana nan da shi dewa a sto wani ma za a ga oda wata ɗaya wata biyu wani ma sai ya ajiye inda ake odar abu sai ya ajiye duk daga nan zuwa wata uku duk odar da za a yi tasa ce in an yi kawai zai ta zuwa ana ta yana da wire house za a yi ta kaiwa can saboda haka Allah Allah ake fata ake wata dama ta samu kayan ya yanke a kasuwa ko kaza kaza yanzu nan haka kawai sai ka dinga jin duk bayan awa duk bayan wasu lokuta sai ka ji farashi yana ta tashi wannan yana daga cikin abin da yake faruwa da haka za a samu wannan tabakatin ta almustaqillina wanda su kullun cin moriyar moriyar talaka na kasa shi shine aikin su wal mutahakimina bi ru'us amwalihim masu yanda suka ga dama da uwar kudin su sune masu kudin dama kai kana da kudi ne kana da store kana da wire house zaka iya yin order babu shi yake da kuɗi masu nauyi da zai je ya oda ya fita waje ko a cikin gida ya sa a buga masa kaya sai yanda ya ce ga kuma rashin sa'a dama ba ruwan hukuma da mutane su ma hukumomin gashi nan abubuwa na rashin tausayi to kuma dan wani ya zo zai rashin tausayi wani kuɗin ma duk da su a ciki da nasu ma a ciki shi sa sai ga al'amura duk gashi nan kai kana ta san ka samu dan sauki ko yaya yake ka dan miƙe kafa sai ga duk inda ka zo zaka miƙe kafa nan ma sai a zo a a zuba kwalabe a gurin da kusoshi a kunna wuta ma a gurin kawai na za ka miƙe kafanka to sai ya zama to sai a waye gari kawai sai a koma rayuwar capitalism wato capitalism kawai wato yan jari hujja mutane su zama yan jari hujja kawai sai mutum ya gama matse hukun sha wahala sai kuma ya zo sako ƙasa sai ya dinga san muku ɗan kuɗaɗe ko na zakka ɗari biyu ku ta faɗa kuna damba kuna kakkarya junanku ko kuma duk sati kawai ya sa a yo gurasa zuba mata kuli-kuli mana a fito ana ta Allah ya saka da alheri shi ya hana kai ka ci gurasa yadda kake so amma kuma duk sati zai zo ya dan san maka gurasa cikin abin da ya matsa na jininka kuma kai kana ganin kaman aiwa na akwai taimako Allah ya kiyaye to abubuwan sun zama dai ga sunan sai dai addu'a to za a samu za a wayi gari ta sanadiyar wannan ribar wato al'umma za ta zama ɗabaka guda biyu akwai ɗabakatul mustaqillina wal mutahakkimina bi ru'usi amwalihim yanda suka ga dama kudin su ne wa ɗabakatul fuqara sai kuma za a samu ɗabaka ta biyu ɗabakar talakawa wal mustada'afina da raunana allazina ukilat juhuduhum wanda duk wani wata wahala ta su an cinye ta a banza wa at'abuhum da wahalhalunsu duk sun tafi a banza bi gairi haƙƙin ba ba tare da haƙƙi ba min qibalil murabina ta bangaren masu masu riba masu dora musu a ruwa masu cin ba da bashi da ruwa sai a waye gari kawai haka za a koma to wannan yana daga cikin abubuwan da malai kawo na hikimomin haramtawa haramtawa da musulunci yayi wa riba ka koma cikin taisirul fiqh li Sheikh Salih As-Sadlan shafi na 347 fawaidul bunukir ribawiyya sai kuma ribar bankuna al-bunuk jam'i ne na bank bank kaga banki kenan to jam'in sa shine al-bunuk to fawaidul bunukir ribawiyya akwai bankuna waɗanda suke bada ruwa suke bada bashi da ruwa to irin a kansu zai magana shine fawaid wannan interest shine fawaid albunukin ribawiya da bankuna masu ba da ruwa suke bayarwa alfawaid jam'u fa'ida wal maqsudu biha amma abinda ake nufi da fa'ida indal iqtisadiyina a wajen masana tattalin arziki fa'idatun wata fa'ida ce ma yusamma bin nuƙudis sa'ila wadda ake kira da wani, wani kuɗi ne a sa'ila da yake kwararowa wahiyar ziyadatun latita da fa'uhal bunuk shi ne irin ƙarin da bankuna ke bayarwa wasanadidu wasanadiku aliddikar alalwada'i da kuma wasu akwatina na ajiya da suke bayarwa akan ajiye-ajiye auta akhudha ala alqurud ko kuma irin kudaden da bankuna suke karba in sun bada rance ko dai kai in ka kai kudin ka ajiya musamman abin saving account to za a dinga tura maka interest shine wannan fa'ida din za a dinga tura maka interest ko kuma su banki sun baka rance to ba za su baka rance fi sabilillahi da zumma taimako ba za su baka rance amma kuma da ƙari wahiyar minar riba wanda wannan abin da bankuna suke karban suka ba mutum rance wai daga cikin abin da za a dan ja hankalinka a kwadaitar da kai in an samu wani sabon banki ko wasu bankuna suna neman kwastomomi sai a ce akwai in ka ce interest sai a ce akwai amma very very re wato dan hinkin haka yake dan interest dan kadan ne ba wani mai nauyi ba ne an gane ko wai kwadaitar da kai da zaburar da za a yi da kai ka bude account da su shine sai a gaya ma interest din dan kankani bal hiya riba bi aini bal wannan kudin da za a baka rance a ƙara maka shi riba ce ƙarara kurukuru wa in sammuha fawaid koda sun sanya mata da suna fa'ida fala shakka fi annaha min riba al-muharrami ko shakka babu wannan interest din da suka sa mata suna fa'ida to tana daga cikin ribar da aka haramta ta bil kitabi was sunna alqur'ani da sunna wal ijma' da kuma ijma'in malamai wa qad nuqila al ijma'u alaiha an ciro maganganun malamai da suka yi ijma'i akan haramcin riba ala tahrimi ziyadatil mashruda bisa ga haramcin ƙarin nan da aka sanya wa mutum sharadi alal qardi saboda rance da aka bashi an ba shi dubu ɗaya aka ce amma zai ba da dubu ɗaya da naira ɗaya to wannan naira ɗayan da aka sharɗanta masa cewa in ya dawo ya zo dawo da dubu ɗayan zai ƙara ita ce riba alama ala annama yusammunahu qardan laysa qardan da haka abin da suke kira rance to ba rance sunansa ba a irin wanda suke bayarwa bal huwa kama yaqulu mubti diyar al-saudiyya al-sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah bal kaman yanda mai bada fatawa al-mubti diyar al-saudiyya al-sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah yake fada wal haqiqatu fi ma yuqalu anhu qardun laysa qardan yace haƙiƙanin gaskiya abinda ake kira ake cewa rance laysa qardan ba rance bane لأن المقصود بالقرض domin abin da ake nufi da rance al-ihsan kyautayi wal irfaq da tausayi shine abin da ake nufi da bashi rance abin da ake nufi da rance a musulunci shine ka tausaya wa mutum kai masa ihsani kai masa kyautayi ya zo da bukata yana bukata kuɗi kana da hali ka bashi ya je ya gama biyan bukatarsa ya dawo ma da kuɗinka yanda ka bashi kai kuma kayi wannan ne da niyyar kyautata masa dan ka samu lada wajen Allah wannan shine alqardu a musulunci shine rance amma duk rancen da zaka yi ta kwane-kwane sai wani wani amfani ko ta fa'ida ta dawo maka sakamakon wannan rancen shine riba ba kuma rance sunansa ba a addinance wa hadha mu'awadatun zahira wannan wani compensation ne wato a fili ka bashi rance ya biya ka tunda ka ba shi dubu goma tsawon wata ɗaya to tsawon wata ɗayan nan da kuɗin ba sa hannunka suna hannunsa sai kake ganin ba zai tafi a banza ba in zai dawo da dubu goma sai ka ce ya ƙara ma dubu biyu ya zama dubu goma sha biyu kaga kuɗinka zaman da ya tsawon wata ɗaya bai yi zaman banza ba shine mu'awada compensation kenan shi ake kira mu'awada shi ko a rance irin na musulunci babu mu'awada ba compensation taimako kai wa mutum ihsani kai wa mutum ladan kai yana wajen Allah fa huwa fil haqiqati bai'u darahim bi darahim ila ajalin ko shakka babu wannan cinikin dirhamai ne da dirhamai wato ila ajalin kuma bashi abinda kai idan ka dauki kuɗi dubu goma ka ba mutum rance ka ce kuma sai ya dawo maka da dubu goma sha biyu lokacin biyanka to abinda kuka yi shine kun yi wato musanyan kuɗi da kuɗi kuma kai masa ƙari a kai wanda wannan shine abin da muka karanta a bayan ribal fadl sannan kuma an samu nasi'a domin kaga ila ajalin zuwa wani lokaci kaga kenan kutukutarance babu magana ƙari a cikin sa to ka gaya mun bankuna wa'anne bankuna cikin bankunan duk da ake albunukun ribawiyya babu wanda zai baka rance ba interest babu abu wanda zai ɗauki kuɗi ya baka ko za ka sai wani abu ko za ka yi kasuwanci ko za ka yi kaza ko za ka yi kaza sai an ɗora ma interest wa ribuha ya kunu ribahan ma'aluman mashruɗan to irin wannan shine za ga ribar da ake ɗora riba ce sananniya kuma sharƙanta ta akai wa bi hadha yu'lamu da wannan ne za mu san cewa za a san cewa annal fa'idatu allati ta'khudhu hal bunuk ashe wannan ribar ko interest da bankuna suke karba alal qurudi akan rance da suke bawa mutane auta dufa'uha ko kuma kudaden da fa'ida ko interest din da bankuna suke bayarwa alal wada'i ga masu ajiya a wajen su wato saving account tasawi arriba tamaman daidai take da riba daidai wa daida ba bambanci riba ce kawai fakilahuma bi ma'anar ziyada duk kowannensu in ka kalle shi da wanda kai aka ba da wanda kai ka bayar duk suna da ma'anar ƙari suna da ma'anar aziyada fayasihu idlaqu kullin minhuma al-akhar da haka za a iya fassara kowannensu da da ɗayan za a iya fassara wanda ake baka da wanda banki suke bayarwa za a iya fassara wanda banki suke bayarwa da wanda banki suke baka duk abu ɗaya ne shi yasa idan mutum yana ya bude account irin wannan suka malamai suka ce dole ya zama ala basiratin ka san nawa ka ajiye to da zarar ka zo dauka kaga abin da ya karu to har ma suka ce idan wannan wani zaka kudin sa suna da yawa an yi ta dora masa wannan interest din har interest din yayi yawa to ya zai da wannan interest din in ka bar musu kuɗin ka cire iya uwar kuɗin da ka ajiye ka bar interest ɗin to ka ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi kuma ka bar musu su yi abin da suka ga dama shi yasa sai wasu malaman suka ce za ka iya ɗebewa har interest ɗin sai ka zo kai wani aikin jin kai a unguwarku kai aikin jin kai kawai ko a yi kwalabaci ko a zuba ƙasa inda ruwa yake kwanciya ko kaza da kaza irin aikin jin kai ko ka sa a tona burtsatse amma fa ba lada ko na sisin kwabo da zaka sa ranka samu wani alakakai ne kawai sanya zaka ka rabu da wannan kuɗin to da haka zaka zo da shi kawai ka ana ta ana ta ka alaji kana Allah ya saka da alheri kai kuma ka san kawai ka san me kake yi na fata an gane wa tasmiyatu ribal bunuki bil fawaid radawar ribar bankuna da suna fa'ida wato radawar ribar da bankuna suke bawa suke dora wa mutane a sanya mata wani suna fa'ida wai dan a nuna maka ba riba bace maimakon a ce riba kawai dan saboda an san aka fito da abun aka ce riba to musulmi zai kyamaci abun kuma zai tsoraci wannan mu'amala sai a ce fa'ida shine interest sai a ce interest ne administrative charges to ban san shi wannan ya malamai suka kalli administrative charges ba interest ne da wayo to shi me administrative din gudanar da banki ko me wannan dan cike ciken da aka yi na abaka tare da cewa kuma kai kaga kai banki ne zai baka kuma ka cika ka'ida amma sai a shigo da wani administrative charges to kaji duk da yana cikin dabaru na cin wato abin nan kenan sai sai a bullo da wani suna da sunan zai sauƙaƙa maka ganin girman laifin yanzu kaga ita ribar sai inda larabci ne sai ka jance fa'ida to kawo fa'ida waye baya son fa'ida to shine sai su ce shine interest to sai malai yake cewa tasmiyatu ribal bunuki bil fawaid radawa ribar bankuna suna da cewa fawaid fa'ida ce ko interest la yugayyiru min haqiqatiha shay'an babu wani abu da ya canza da haƙiƙaninta ba a canza wa tuwo suna duk da kowane irin suna aka kira riba sunanta riba wa huwa mithlu tasmiyati al khamr bil mashrubat ar ruhiyya ah daidai yake da sanya wa giya dan abin sha na nishadi wai an daina ce mata giya sai a ce almashrubatir ruhiyya wani dan abun sha ne wanda yake dan sanya nishadi haka ya sanya wato hutu to an ce ma dan wani abu da ke sanya nishadi ai zaka dauka wani abun arziki ne wai maimakon a ce giya kaga kai giya sai a ce almashrubatir ruhiyya dan wani kayan dan shaye-shaye ne na nishadi wannan sanya mata suna almashrubatir ruhiyya ba zai canza mata suna ba tana nan a giya wa tasmiyatur raqas wal gina haka kuma da sanya wa rawa da waka sai a kira ta fannan fannan maimakon a ce maka rawa da sheki aya da waka da kiɗa kawai sai a ce fannan shi yasa mawaƙiya mai rawa da waka da larabci sai ka ji sun ce mata fannana fannana wance saboda aka ce fannana kaga ba za ka ɗauki abin da muni ba har kai masa wani hukunci mai tsauri ba za ka yi ba da aka rawa da waka ka gaba ce tana rawa da waka ce ai fannena ce fannana ce warrish wato hadiya haka cin hanci a ce alherin ofis cin hanci ne ga shi kuru-kuru amma ba za a ce maka cin hanci ba in aka ce cin hanci sai ka ga mutum shi ma zai ji kai cin hanci sai a ce masa hadiya a wannan dan alheri ne alherin ofis wannan bayanin ibn al-qayyim ya yi shi a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin mujalladi na uku shafi na 166 wa qad nabba'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an halin nasi hadha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da irin wannan hali na mutane bi kaulihi da faɗinsa ya ci alan nasu zamanu manzo Allah ya ce wani zamani ana nan zai zo ya saki mutane yastahilluna fihi khamsata ashiya za ga mutane suna halatta al'amura guda biyar a ciki suna halatta wasu abubuwa guda biyar haramun ne wa'annan abubuwa man san halatta su bi khamsati ashiya sun canza musu suna da wasu abubuwan guda biyar yastahilluna al-khamra suna halatta giya bismin saboda wani suna yusammunaha iyahu da suke kiranta da shi shine al-mashrubatir ruhiyya kamar yadda muka ambata ta zuwa kaga ba za a ce mata giya ba sai aka sanya kaga dan a halatta wa mutum ita in aka ce giya zai ce ai haramun ce to sai a ce al-mashrubatir ruhiyya wasuhut cin hanci bil hadiyya shi kuma sai a fassara shi da alherin office wal qatlu kisan kai sai a fassara shi bil rahaba dan razanarwa haka da dan tsoratarwa an kashe mutane ba sai a ce an dan razanar da mutane ne an dan tsoratar da su wazina bin nikah zina kuma sai a ce ai aure ne war riba bil bay riba kuma sai a rada mata suna a ce ai ta ma kasuwanci ne ai ta ma transaction ka koma cikin ta'liqu sheikh mashhur ibn hasan ali sulaiman a cikin tahqiqihi da tahqiqin da yawa ilamil muwaqqi'in an rabbil alamin a mujalladi na 4 shafi na 529 wa kadhalika la yu'tabaru bi qillatiha aw kathratiha haka ma ita riban nan ba a la'akari da kankanta ta ko yawanta ba za a ce a interest din dan kadan ne kamar yadda muka bada misali da zo in an zo za a bada bashin sai a ce maka ai shi wannan bankin interest din da yake dorawa bai fi bai fi 1% ba bai fi percent kaza ba bai wai dan a nuna maka ce abin dan kankani ne to sai bala yake ce maka wa kazalika haka la yu'tabaru bi qillatiha ba a la'akari da kankantarta au kasaratiha ko yawanta فالله عز وجل حرم كل ربا زائد على رأس المال Allah maɗaukakin sarki ya haramta kowace irin riba da aka ƙara ta akan uwar kuɗi wa in ƙalla ko da ta ƙaranta ko mai ƙanƙantarta. Wa zalika fi sitti ayatin wannan haramcin kuma ya zo cikin ayoyi guda shida mutataliya a jere da juna بدأها المولى بقوله إن الله سبحانه وتعالى يفارى دفتن سا الذين يأكلون الربا waɗanda suke cin riba la ya ƙumuna ba za su tashi ba daga kaburburansu ranar tashin alkiyama illa kama ya ƙumun ladhi ya takhabbatu hu shaytanu min almas sai kamar yanda wanda ainihin wato shaytan ya buge shi da hauka yake tashi sai kamar irin tashin wanda shaytan wato ya buge shi da hauka wanda ya samu wato tabin hankali irin yadda yake tashi haka to haka wanda ya cire ba a duniya haka za su tashi ranar tashin alkiyama wa khatamaha bi qawlihi Allah madaukakin sarki ya rufe waɗannan ayoyi da faɗin sa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa zaru ma baqiya minar riba ku rabu da abin da yayi saura na riba kun fara transaction ka fara transaction din riba an baka kusan 70% saura 30% sai wannan wa'azin ya zo maka to karka ce ai da na tattara wannan 30% din na tuba a'a sai Allah ta'ala ce wazaru ma baqiya ku bar wannan abin da ya rage minar riba na riba in kuntum mu'minina in kuna da imani fa in lam taf'alu in ba ku aikata haka ba fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya da izini wato na yaƙi daga Allah wa rasulihi da manzansa wa in tubtum idan kuma kun tuba falakum ru'usu amwalikum to sai ku rike uwar dukiyoyinku la tazlimuna kada ku yi zalunci wala tuzlamuna kada a zalunce ku suratul baqara aya ta 279 zuwa 280 qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullah yace ajma'a al-muslimuna muslimi sun hadu naqalan annabiyihim bisa ga abin da ya zo musu daga annabinsu sallallahu alaihi wasallam an nashtirata ziyadatu fi salafi sharɗanta yin ƙari a ba'arance riban sunansa riba walau kanar qabdatun min alafin ko da danki ne na ciyawa kace to wannan bashin da zan baka in ka tashi dawo min da shi zaka dan danko min harawa ka bani ko da danki na hannu na harawa ka sharɗanta wa mutum lokacin da ka ba shi rance cewa in ya tashi dawo ma da shi ya dawo ma da abin da ka ba shi rance sannan da danki ɗaya na harawa ko ciyawa to ko da wannan danki ɗayan ne riba ce kama qala ibn mas'ud kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa au habbatin wahida kai ko kwaya ɗaya ce kace in ya tashi dawo ma da shinkafa ka ba shi rance kace in ya tashi dawo ma da ita zai dawo maka da bayan kwano ɗayan ya ɗan ɗora maka ƙwaya ɗaya a kai wannan ƙwayar guda ɗaya riba ce ya kaga kenan ba wani zancen 1% ne ko 0 ko kaza kaza percent in dai akwai interest a cikin rance riba ne wannan ka koma cikin al-mu'amalat fil fiqh al-maliki ahkam wa adilla shafi na 185 zuwa shafi na 187 badilur riba fil mu'amalat al-maliyya to an haramta wa mutane mu'amala da riba duk yanda riba take kawo kuɗi duk yanda ake samun kuɗi da ita Allah ya haramta ta to Allah madaukakin sarki yana da hikima idan ya haramta abu sai ya kawo madadinsa to shine badilur riba musanye ko madadin riba fil mu'amalatil maliya a cikin mu'amaloli na dukiya na kuɗi innal islama lalle musulunci lamma harrama riba lokacin da ya haramta riba fataha linnasi durukan sai kuma ya bude wa mutane wasu hanyoyi wa makharija ukhra da wata mafitar daban karka dauka tunda an toshe waccan kuma ita kade kake yi kana samun kuɗi kamar kofofin sun toshe sai aka buda maka wasu hanyoyin aka kuma buda wata kofa tanmu biha amwaluhum wanda dukiyoyin mutane za su ci gaba da habaka ta waɗannan hanyoyin wa ya ta'amalu na biha kuma su dinga mu'amala da wannan hanyoyin duna an ya zulima ahadun ahadan ba tare da wani ya zalunci wani ba wa min hadhihi turuq daga irin hanyoyin da musulunci ya buda ya toshe riba kuma ya buda wasu kofofin na halal na samun kuɗi na farko ibahatu sharikatul mudaraba musulunci ya halatta wa mutane su dinga wato shirkatul wato shirkatul mudaraba wato wato shirkatu mudaraba shine ma'ana haɗin gwiwa na a juya kuɗi ɗaya da kuɗi ɗaya kuma da juyawa abinda aka samu a raba wahiya sharikatun wannan wani haɗin gwiwa ne ya kunu ra'asul mali fiha min shaksin wanda jarin ko uwar kuɗin na mutum ɗaya ne na wani mutum ne a cikinsu wala amali min shaksin akar aikin juya kuɗin kuma wani ne yake yi wannan shine sharikatun mudaraba ma'ana haɗin gwiwa irin na mudaraba shi wannan yana da jarin shi kuma wannan yana da lokaci yana da wayewa da ƙwarewa da iya business amma ba shi da kuɗi sai ka ba da kuɗin kai ya amfana da kai ta hanyar capital kai ka amfana da shi ta hanyar basira da Allah ya ba shi da iya juya kuɗin abin da ya yi amfani da shi na basira da kuma amfani da kuɗinka aka samu na riba sai ku raba wannan shine sharikatu mudaraba wa yakunu ribahu riba sai ta kasance mushtarakan bainahuma wato za su raba tsakanin su bil qadarin ladhi yattafiqani alai wato gwargwadon yanda suka hadu akai ina ba ta an gane gwargwadon idan sun hada kan abin da aka samu za a raba biyu ya dauki rabi ka dauki rabi shikenan uku za a raba shi da kuɗi ya dauki biyu kai ka dauki ɗaya ko kuma kai da kake wahala da riski da kake ta shiga da kuɗin sa kai za ka dauki kashi biyu shi kuma ya dauki kashi ɗaya gwargwadon yanda kuka yi ainihin wato yarjejeniya a kai wannan su ala shuruɗihi to ai sharikatu mudaraba in an yi hasara ya za a yi sai malam ya ce amma khasaratu in waqa'at amma idan hasara ta faru fahiya ala sahibi ra'asil mal to tana komawa ne kan mai asalin kuɗi ba za a ce to cikin abin da aka rarraba na baya kai ma kawo wani abu kai ma kai a'a yanzu abin da aka samu na riba sai su raba gwargwadon yadda suka yarjejeniya in hasara ta zo to hasara tana komawa ne kan mai uwar kuɗi to shi mai aiki fa wa yaqsaru amilu shi kuma mai aiki wajen juya kudin zai yi hasara ne hina izin a wannan lokacin juhudahu na wahalarsa wa kaddahu da kwakwan da ya ci shi kuma wannan ita ce asara yanzu ya yi wajen kwana talatin baya gida cikin iyalansa ga riski kuma sai aka dawo harkar sai ta bada kashi to yanzu sai ya ba iyalansa hakuri kwana talatin baka gida amma ka dawo ba ko sisi shi kuma ka bashe da raɗaɗin miliyan ɗaya ne yanzu an rasa dubu ɗari a ciki shi ya ji da raɗaɗin rasa dubu ɗari kai ka ji da raɗaɗin wannan tafiyar duk da wahalar da ka sha da wajen watan ka guda baka cikin iyalinka baka samu ko sisi ba a ciki ina fata an gane na'am saura minti nawa ɗaya to ina ganin sai mu tsaya a dabiyan ko kan mu shiga kuma mu wuce lokacin bari mu tsaya akan ibahatu bai salam insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin